الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan dare na daren juma'a kenan daren sha biyar zai zama daren sha biyar ga watan goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 ci gaba da gudanar da dauran mu ta littafin aqidatu salafi wa ashabil hadith wadda mun yi zama guda uku wannan shine zama na hudu a karatu na nawa kenan karatu na shida ayo a karatu na shida bayan ɗan hutun 'yan kwanaki sakamakon uzuri na tafiya da ya ɗan bujiro mana muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya muna kuma roƙon shi ya datar da mu ga daidai da faɗin daidai da aiki da daidai za mu tashi matsala ta takwas alba'athu ba'dal maut tayarwa bayan bayan mutuwa na ganin ne ko? tsayi malam yake cewa rahimahullah alba'athu ba'da al-maut wa yu'minu ahli ad-din was-sunnati bil ba'thi ba'da al-maut yawm al-qiyamah wa bi kulli ma akhbara Allah subhanahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min ahwali dhalika al-yawm al-haq wa ikhtilafi ahwali al-ibad fihi والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل البعث بعد الموت تا يبدا halittu bayan mutuwansu bayan an mutu za a tashi yace wa yu'minu ahlud-dini was-sunnah musulmai da ahlus sunna suna imani bil ba'th ba'da al-maut yawm al-qiyamah cewa za a tayar da mutane bayan sun mutu ranar alkiyama nan ya ce yu'minu ahaluddini saboda matsala ta al'imanu biliyomil akhira matsala ce da muminai suka yi imani da ita musulmai khilafan lil mushriki su mushrikai ba su yadda za a yi tashin alkiyama ba su da hariyuna ne cewa suke wato inna ma hayatu na duniya na mutu wa nahya ta cewa rayuwarsu ta duniya kawai wasu su mutu a halicci wasu suka cewa ma yi hulikuna illar dahar ba abin da ke halaka su wai sai zamani kawai suka ce haihata haihata limatu adun in hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير za a tashi bayan an mutu musulmi sun yadda har yahudu sun yadda tunda har sun yadda cewa ma za a yi musu azaba amma kwana arba'in ne ko kuma 'yan kwanaki suka ce wa kalulan tamassanan naru illa ayyaman ma'aduda kenan sun yadda za a mutun har su shiga wuta amma mushirikai waɗanda suke bautar gumaka su ne wanda ba su yadda za a yi tashin alkiyama ba shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirah kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur Allah ya ce kakku jibunci yahudu da nasara wanda sun fudda tsammani daga lahira bana sun fudda tsammani daga aljanna kamar yanda mushrikai suka fudda tsammani daga waɗanda suke cikin kabari suna ganin kawai ba za a tada su har ma suna wa annabi sallallahu alaihi wasallama izgili cewa wa zai tayar da kashi bayan ya rube ya riddige ya lalace daga suna tsammanin suka shiga cikin kabari suka bushe suka zama kasusuwa suka rube bayan da za a tayar da su a idha kunna izaman wa rufatan a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun yanzu muka zama ƙasusuwa diddigagu da mu da iyayenmu na dauri duka za a tayar da mu har ma wani ya zo da rashin kunya ya zo da wani ƙashi aka ce na wani ɗan uwan shi da ya mutu ya je ya tona kabarin ya ballo wani ƙashi da ya ainihin riɓe ya zo da shi gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya mutsike shi haka ƙashin sai ya riddige ya bi iska sai ya ce mai wa zai rayar da wannan ƙashin bayan ya lalace shi ne Allah ya ba da amsa walam yara al'insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'iza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم taka Allah da ya halicci kashin tun kan ayi shi ai shine zai tayar da shi bayan ya lalace bayan ya radiddige to muminai sun yi imani da tashin alkiyama bil akhassi ahlus sunna duk musulmi ya yarda za a yi tashin alkiyama amma akwai wasu masail da wasu dawa'if na yan bid'a suka saba a ciki masalar shafa'a mas'ala ta almizan mas'ala ta asirat da sauransu alhaud da sauransu mas'ala ta ni'matul qabri wa azabul qabr imtihanul qabri umuman mu'tazila duk sun saba a ciki kaga su ahlus sunna sai suka yadda yanda duk musulmi ya yadda za a yi tashin alqiyama jumlatan sannan kuma suka yadda da dinnansun da ya zo akan wani abu da zai faru cikin mughayyabat na ranar alkiyama tafsila da abin da Allah ya faɗa ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da tashin alkiyama abin hankalinka zai iya riska shi ko ba zai riska ba amanna bihi kullum min indi rabbina wannan shine sunna al-ittiba'u wal istislam wa bi kulli ma akhbara Allah subhanahu wa rasuluhu min ahwali dhalika al-yawm al-haqq musun yi imani da duk abin da Allah da manzo suka ba da labari na abubuwan firgicin wannan ranar ta gaskiya al'ahwal jam'ul haul ba al'ahwal jam'in hal ba an gane ko alhalu hali amma alhaulu abin tsoro waktilafi ahwalil ibadi fi da sabanin halayen bayi ko yanayin da bayi za su shiga ciki a wannan yin wani na cikin farin ciki wani na cikin bakin ciki da halin da halittu za su shiga fi ma ya raunahu wa ya laƙaunahu hunalika fi zalika liyomil ha'il cikin wannan yini wanda yake mai ban tsoro ko mai girman furgici min akhdhil kutubi bil aymani wa shama'il ta hanyar karɓar littattafan aiki da damammaki da hagu wal ijabati anil masaili ila sa'ir zalazili wal balabil da kuma amsa tambayoyi da za a yi mawa halittu da sauran abubuwa na girgiza masu girgiza zukata abubuwa na tashin hankali da firgici al-maw'udati fi dhalika al-yawm al-azim wanda aka yi kyace wasu ko aka yi alƙawarin aukuwarsu a wannan yini mai girma wal maqamil ha'il min as-sirat wal mizan da matsaya mai firgitarwa na sirati ko mizani wa nashr as-suhufi da watsa littattafai da za a yi allati fiha mathaqilu adh-dharri min al-khairi wa ghayriha wanda nauyi ko da na girman zarra ne kwaya komayya ko kwankiya shi to za a auna shi alkhairi ne ko shari faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa nad'u almawazin alqist liyawm alqiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibi rabbi sallim wa a'in shafa'a mas'ala ta tara ceto in bidi'a za ga suna ta babatu ai ahli sunna ba sa ba su imani da ceto ba ko sai da ceto in bidi'a su ne ba su imani da ceto mu mun yi imani da ceto amma abinda muka yi imani shine ash-shafa'atu shafa'atan shafa'atun muthbatatun wa shafa'atun manfiya akwai ceto wanda yake tabbatacce wanda annabawa da mala'iku da salihan bayi za su yi da ceton da wasu ayyuka na alkhairi za su azumi zai yi ceto alkur'ani zai yi ceto da abubuwa da dama da sunna ta ambata akwai ashafa'atul manfiya ceto wadda take korarra wadda Allah ta'ala bai yadda da ita ba shine ceton da mushrikai suke nema daga gumakansu ha'ula'i shufa'auna inda Allah kuma Allah ta'ala ya ce fala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kaga sun nema Allah ya hana yace ceton mai ceto ba zai amfani mushrikai ba ceton da ake nema daga shehi mai babban riga kaga wannan ta zo mu ji ta ce tunda ya ce zai ta shiga yana kai yan fairar shi zuwa aljanna Allah ma bai sani ba la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim a duniya ma ba abin da za a yi Allah bai sani ba balle a lahirar da take maliki yawmiddin so sau da haka irin waɗannan ceto da ake wato ainihin yin gatanan gatanan ɗinsu su ne a shafa'atul manfiya don ka kore wannan sai a ce baka yadda da ceto ba e inda irin wannan ceton ne to ban yadda da shi na ƙur'ani da sunna na yadda da shi wa hasbi wa yu'minu ahlud dini was sunnati bi shafa'atir rasuli sallallahu alaihi wa sallama li mudhnibi ahli tauhid ahlus sunna masu riko da addini sun yi imani da ceton da annabi sallallahu alaihi sallama zai yi ma masu tauhidi wa murtakibil kaba'ir da masu aikata manyan laifuffuka kama warada bihi al-khabaru sahihu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam gashi nan yace akhbarana abu sa'id ibn hamduna qala akhbarana abu hamid ibn shar ibn sharafi ko yace ibn shar ibn sharafi قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي زال الله صلى الله عليه وسلم يتيتونا يا تبتا كما سأيك من ينزن بيدك تكين الأمة da hadisi ne da al'imamu tirmidhi da waninsa suka fitar da shi kamar su ibn hibbana da ibn khuzaima cikin kitabu tauhid da wasu daga cikin malami wanda hadisi ne bil akhas bil wato ainihin bil talkhis ala talkhis zamu ce hasanun li ghairi aw yuqalu hasanun faqat hadisi ne tabbatacce ani salihul lil ihtijaj cewa annabi ya yi alkawarin ceto ga wanda suke aikata manyan zunubai cikin al'ummarsa ma damar ba su aikata shirka ba gashi ma cikin alhadithul qudusi Allah da kanshi ya bayyana yana iya gafarta zunubin mutum duk yawan shi inda bai shirka ibn adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira Allah yace da zaka zo mun da zunubai kusan cikin kasar duniyan nan inda ba shirka a ciki to zan iya zuwa maka da gafara cikin duniyan shi yasa komai na iya faruwa dan mutum ya mutu yana ƙarya ko yana sata ko yana shan giya in har ba shirka yake baka cewa na dan wuta ne tabbas zaka ji mai tsoron fushin Allah da azabar Allah amma ba zaka fidda mai tsammani daga rahmar Allah domin inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a in ya ga dama zai iya gafarta mishi ba mai ce mishi dan me wanda kadai za a ce dan wuta ne wanda ya mutu yana shirka domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha da aljanna da wuta da rahma da azaba kayan Allah ne yanda ya ga dama zai yi amfani da su sai kuma abin da ya baka labari shi kuma dama baya ƙarya baya kuskure sai ka faɗa iya abin da ya faɗa sai ka huta ba a ma Allah shishigi a cikin haƙƙinsa to Allah zai manzo sallama zai yi ceto ga ahlul kaba'ir wannan ɗaya daga cikin nau'ukan ceto guda shida da annabi zai yi sallallahu alaihi wasallam al-hafiz ibnu hajar a cikin fathul bari ya kawo wasu ɓangarorin ceto guda shida da annabi sallallahu alaihi wasallam zai akwai ceto da zai yi wanda ake kira a shafa'atul kubra shi ma yana da step biyu a shafa'atul kubra awil uzma almutlaka ita ce ceton da zai yi ya lallashi Allah a yi hisabi domin a lokacin Allah ya yi fushin da bai taɓa yin kalarsa al'umma za a ɗunguma a tafi gurin annabi adam ka roƙi Allah ya mana hisabi annabi adam ya ce wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum ai kuskuren da babanku yayi ya jawo aka fito da ku daga aljanna ubangiji yayi fushin da bai taba yin kalarsa ba ina jin kunyar zuwa gurin sa au kama qala sallallahu alaihi wasallam yace ku tafi gurin annabi nuh shine awwalur rusul je gurin annabi nuh ya kawo uzurin yama mutanen shi addu'a an halaka su ce ku tafi gurin annabi musa shine kalimullah wanda yayi magana da Allah je gurin annabi musa shi ma ya kawo uzurin ya bugime bafade na fir'auna wannan ba fadan ya rasu wannan ba qibdi din yace ku tafi gurin annabi Isa shine kalimatullahi wa ruhu kafin nan annabi Nuh gurin annabi Ibrahim zai tura muta nabi Ibrahim ya bada uzurin cewa yayi ƙarya guda uku wanda duka wannan ƙarya yana da uzuri a cikin ta babin darura ne ad-daruratu tubihu al-mahdhurat sannan annabi ibrahim ya tura mutane gurin annabi musa annabi musa ya tura mutane gurin annabi isa alaihi salam annabi isa ya ce ai kawai ku kama hanya sai gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam idan aka je zai miƙe ya ce ana laha ana laha wannan aiki na ne wannan aiki na ne ya je sujada gaban allah subhanahu wa ta'ala allah annabi ya ce fa yuftahu alayya bi mahamida sai a mai ilhama a buɗa mai wasu kalmomi na jinjina ga allah wanda da bai san su ba zai gushe ba yana yabo yana jinjina yana ma'alla kirari yana kuranta Allah sai Allah ta'ala ya ce mushi ya Muhammadur fa ra'saka wasal tu'ta washfa' tushaffa ce daga kanka roki abinda kake so za a baka nemi alfarmar abinda kake so za a yi maka to wannan shine zai yi roko a yi hisabi ba wanda zai tsaya a wannan gurin duk cikin halittu sai farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine al-maqamul mahmud wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sannan na cikin ash-shafa'atul uzma shiga aljanna na biyu kenan ba a shiga aljanna sai da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi a muslim cewa wato ati babal janna fa astaftihu fa yaqulu al-khazinu man fa aqulu muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka aw kama qala sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas dan Malik cewa annabi zai zo kofar aljanna an yi cirko cirko ba wanda ya isa ya shiga ko rabatta ba wanda ya isa sai annabi ya zo kowa zai ba shi hanya ai dole ne idan ya zo zai kwankwasa shi ne astaftihu zai nemi a buɗe mushi ridwan khazinul janna mai tsaron aljanna cikin mala'iku sai ya ce waye a ƙofa sai ya ce ai muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sai ya ce bika umirtu allah aftaha li ahadin qab dama ce mun akai ka in buɗe ma kowa sai ka zo daga nan za a buɗe annabi da shi da al'umma shi ‘yan aljanna su shiga Allah ya sa muna cikinsu sa'an nan kowane annabi sai ya taho tare da al'umma shi da suka yi imani da shi ga mataki na biyu kenan mataki na uku annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto ga wasu masu zunubai waɗanda sun yi laifi sun cancanta a kai su wuta amma kafin a kai su wutan annabi zai nemi alfarma sai a yafe musu a kai su aljanna sai a yafe musu sai a kai su cikin gidan aljanna za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake karanta bayan kaji mai kiran sallah yayi kiran sallah ka bi abin da ya faɗa banda gurin hayalatan hayya ala salah ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala al falah shi ma la haula wala quwwata illa billah bayan an kare in ka roƙa ma annabi alwasila to Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يتي حلت له شفاعتي يوم القيامة ceto na zai tabbata akan shi ranar gobe alkiyama kaga bangare na uku kenan ceto na hudu da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama zai yi shine mai zunubi kaba'ir waɗannan da aka ambata ahlul kaba'ir wanda sun an kai su wutan ma amma kuma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo ya cece su a kai su aljanna ya zo a hadisin abu sa'id hadithu shafa'a ina cikin sahihai cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ce shafa'atil mala'ikatu wa shafa'atil rusulu wa shafa'a salihuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin zai ce mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi ceto salihan bayi sun yi ceto yanzu sauran da suka rage a cikin wuta masu imani to Allah ta'ala zai musu rahama ba da ceton kowa ba ba da ceton ko duk wanda ke da imani daidai da kwayar zarra a zuciya shi sai an fito da shi daga wuta an kai shi aljanna da rahmar Allah mai rahma kun ga nau'i na hudu kenan ko daga ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai nau'i na biyar shine cikin yan aljannan ma akwai wanda za a ƙara musu rank ƙara musu matsayi ƙara musu taurari saboda me saboda wani kusanci da suke da da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ruwaifi' khadimin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana ma annabi hidima wata rana annabi ya ji daɗin yadda yake girmama shi yake mai hidima baya saba mishi sai ce ka roƙe ni wani abu mana maka sai ce banne ne shawara bayan wani lokaci ya dawo annabi ya ce ka gama tunani ya ce eh me kake so sai ya ce as'aluka murafaqataka fil janna ina so in zauna tare da kai a cikin gidan aljanna kaga ba wanda aikin shi zai kai shi matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi makwabtaka da shi a aljanna babu shi amma albarkacin kaza kadan gare kan sha ruwan kasko sai annabi ya ce mai a'inni ala nafsika bi kathrati sujud ka taimaka min akan wannan bukatar taka ta hanyar yawaita yin sallan nafila to yawaita sallan nafila za ta jawo in an shiga aljanna ruwaifi matsayin shi bai kai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma annabi zai nemi alfarma sai a kai shi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin gidan aljannan ma akwai alfarma ko to na shida shine a cikin gidan wutan ma akwai waɗanda su ba su cancanta a fito da su daga wuta ba tunda ba musulmai bane amma annabi sallallahu shi kadai zai iya neman alfarma a sassauta ma wani azaba shine Abu Talib wanda ya ba annabi kariya ya bashi da dukiyarsa ya bashi da rayuwar shi tunda lokacin da Quraysh suka yi niyyar kashe annabi sallallahu ya zaro takobin shi yana tallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina har inda yake cewa laqad da'awtani wa alimtu annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta qidama amina laula al malamatu aw hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina ya hana a cutar da annabi ta ko ina sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi duk da akwai maqal cikin isnadin shi cewa quraishu basu kai hannu ga annabi ba sai bayan mutuwar abu talib ba su iya su sa hannu su cutar da annabi ba sai dai da baki sai zagi shi ko zagi zagayawa yake amma su daga hannu su taba annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan wafatin Abu Talib ya ce wallahi sai bayan mutuwar shi amma ba musulmi ne bai cika da kalmar shahada har annabi yayi hawaye yana kuka yana wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka Allah ya saukar da cewa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Hamza ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Abbas cikin biyu yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammun mu ko dan uwan mu tunda su a'mam ne na annabi dan uwan mu Abu Talib ya baka kariya ya ma kaza ya kai ba abinda zaka iya saka mai da shi sai ce kwarai na saka mai mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na roki Allah an aje shi a gefen kwatamin jahannama shi ba cikin wuta yake ba ba cikin tsakiyar jahannama ba a gefen kwatami dinatul khabal nan aka ajiye shi an mai takalmi biyu ne na garwashin wuta wanda fa ba wai takalmi da za a ɗau size ɗin kafan gaba ɗaya ba iya akhfasul qadamin iya kwarmin kafan ne za a ɗiga mai rushi guda ta dama rushi guda kafar hagu amma kwakwalwar shi tana bindiga tana tafasa tana tsiyayewa manzo Allah sallallahu ya ce laula ana lakana fi darkil asfali minan nar ba dan wannan alfarmar da na roƙa ba da yana can karkashin ginin ƙasa na wuta inda za a kai munafikai kaga wannan ita ce nau'in shafa'a na shida da Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam zaga shi komi na shi VIP ne sallallahu alaihi wasallam komi na annabi zaga special ne na daban ne kawai so da shi one in town Allah ya sa mu dace قال وأخبرنا أبو علي علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن, بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمؤمنين المنقين منقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن باني زابي كودي إن زابو تشيتو أباني داما إن تشيتو الأمة ko kuma a raba al'ummar biyu a sa rabi a cikin gidan aljanna ya ce sai na zaɓi ceto za ce a raba biyu a sa aljanna kasar rabi garanti suna wuta bayan da ka iya maka ce an baka zaɓin za ka iya ceton wasu ba a ai ba a haddade limit ɗin abin da za ka ceta ba da kun san annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ilimi kuma yana da wayau na fata an gani ba wanda ya kai shi wayau da hazaka sai ce sai na fakhtartu shafa'a sai na ce a bani damar ceto li annaha a'ammu wa akfa domin tafi faɗi kuma tafi wadatarwa tunda ita sharaɗi ne wanda ke da imani in ya roƙa za a bashi ya fito da shi a tarauna halin mu'minin almunaqqin shin kuna tsammanin wannan ceto ga muminai waɗanda suke tsabtatattu ne annaka shine annabafa duk da a wata nuskar ya zo almuttaqin wa hiya al-awfaq riwayatul muttaqin hiya al-awfaq daga kuna tsammanin iya muminai masu takawa cikakkiya su ne za a ceta yace la ba haka bane walakinnaha lil muznibin al mutalawwithin al khata'in ceton nan fa yana nan ga masu zunubai waɗanda suka gurɓata da zunubai masu masu laifuffuka inda har ba shirka bane annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ba shi dama ya cece su kuma sai ga wasu sun saki jiki yayi tabanna yace ai ma shiga ceton ma'aiki ai baka da tabbas ranar alkiyama abun wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu ka bi Allah wa zarul fawahisha ma zahara minha wa zaru zahiral ithmi wa ma batana Allah ce ka kiyaye zunubi wanda ya bayyana da wanda ya boyo ci gaba da istighfar قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو حا وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جد الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن, عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه أبو هريرة كده Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waye cikin mutane ya fi dacewa da samun cetonka Annabi sallallahu ya ce dama na san azzannu suka ce idan anna ta biyo bayan shi yufidul yaqin na san tabbas ba wanda zai fara mun wannan tambayar sai kai yace saboda ina na lura da kwadayinka akan koyan hadisi eh ai shi dalibin hadisi dama mai albarka ne annabi ya riga ya ɗalibin hadisi addu'a naddara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw amin sami'i nabi yace Allah ya haskaka fuskar mutumin da ya ji magana daga gare ni ya rike ta ya fahimce ta ya isar da ita yanda ya ji ta ai ɗaliban hadisin kenan shine sami'na wa akhbarana fulanun an fulanin a haka bitalaqi har hadisin yazo zuwa gare mu هكذا أتى البخاري ومن هذا الوجيه أتى مسلم جميع كتب السنة yace inna as'adan nasi bi shafa'ati yawm alqiyamati lalle wanda yafi kowa dacewa da samun ceto na ranar alqiyama shine man qala la ilaha illallah wanda ya faɗi kalmar shahada ta la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah khalisan min qibali nafsi amma ya zama da tantagariyar zuciyar shi ya faɗa babu sirki da ikhlasi da yaqini tana da sharuɗa ai dole sai da yaqini da ilimi da miƙa wuya da kaza da kaza da ba kawai faɗanta da fatar baki wani yana nan ya hana ka bacci yana ta la ilaha illallah la ilaha illallah in akuyar shi ta bace gidan boka zai tafi la ilaha illallah shi ba za ta mai amfani ba so da bai yarda cewa Allah ne zai iya fitar da shi daga matsala in ya shiga ba yana neman ƙarin matsayi ko yana neman riba da sa'ar kasuwa sai ya tafi wurin boka ya manta da Allahu huwar razzaqu dhul quwwatil matin kaga wannan duk fadin la ilaha illallah shi sai ta zama ki wato ainihin takwarar la ilaha illallah fir'auna ce ai shi ma ya faɗa la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila yace ma wa ana minal muslimin amma Allah ya ture ya rejecting yace al'ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidina alhaud wal kautsar mas'ala ta goma tafkin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce alhaud shay'un wal kautsar shay'un akhar yaquluna innal hauda fi arasat al qiyamah wa innal kautsar fil janna ويؤمنون بالخوض والكوثر بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا أهل السنة والجماعة السلف الصالح رحمة الله تعالى على أجمعهم suna imani da tafkin annabi sallallahu alaihi sallama da alkausarar shi da Allah ce inna atina kal kautsar da cewa kuma Allah zai shigar da wasu bangare na muminai gidan aljanna babu hisabi babu iqabi ba azaba ba hisabi kawai za a kai su aljanna su da an zo za a ce wannan ku sauke musu igiya su wuce ba a tsayawa binciken su هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون حديث ابن عباس annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna mai al'umma shi ciki akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba azaba ba hisabi ko kala ba za a ce musu kawai da sun zo za a ce ku wuce aljanna sabai suka yi ta kokarin su gano su wane ne annabi ya fito ya ce kai bari ku ji su ne waɗanda la yastarquna ba sa neman ruqya a gurin wani in bai da lafiya baya zuwa ya ce ma wani yi min karatu sai dai shi ya iya yi ma kan shi sannan kuma in wani ya zo zai mishi ba zai hana shi ba nema ne baya yi kuma zai iya yi ma waninsa duk da nema a yi makan ba laifi ba ne amma an kana so kar a binciki fayil ɗinka kuma an bincika da ƙura ko ba gaskiya ba akwai ƙura tun ba ka so a binciki fayil ɗinka ka dangana cikar tauhidi ka roƙa da kanka an gane wannan sannan wala yaktauna ba sa neman sakiya gurin wani suna fassara shi da cewa ba sa yin sakiya gaba a'a alkayyu daban aliktiwa'u daban aliktiwa'u talabul kayyi kamar yanda alistirqa'u talabur ruqya daka ba sa neman lalas ko sakiya akwai ciwon da za a ce sai an sa wuta to dai su yi da kansu ko kuma in an zo za a musu ba su hana amma da su je su nema ba sa nema sannan wala ya taɓayyaru na ba sa canfi za ka wanda in ya fito ya fara haɗuwa da kuturu sai ya ce yau babu sa'a in ya ga ya sunan tsintsin nan mai muni a mujiya ko mujiya a saman gida tana kuka a ce za a yi gobara ko za a yi mutuwa a ba ruwansu da wannan sun san allahumma la tsaira illa tsairuka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka duk abin da ya faru hukuncin allah ne kawai ba wani abu a ce in kaza ya faru kaza ne in kaza a ba wannan magana to sun yi imani da haka cikar tauhidi kenan wa ala rabbihim yatawakkal kawai sun dogara da Allah shi kadai basu kwallafa ransu ko sun darfa zuciyarsu ga wani abu an gane wannan babu canfa canfa babu komi sune wanda za su shiga aljanna babu hisab har ma ukashatu bin mihsan rahmatullahi radiyallahu anhu ya miƙe yace ya rasulullah ka roki Allah ya sa ina cikin su yace anta minhum ai kana ciki wani ma ya miƙe ni ma a roƙa annabi yace sabaqaka biha ukasha ya ukasha ya riga ka Allah ka sa muna cikinsu sannan akwai wanda za a yi musu hisabi amma hisaban yasira za a yi musu hisabi mai sauki hisabi mai sauki shine al'ard bujurowa da mutum za a yi wani bangare na laifinsa amma aka ce za a bi zunubanka ko mu ce ayyukanka min alfiha ila ya'iha daga farko zuwa ƙarshe from a to z wala ba za ka tsira ba shine annabi sallama yace man nuqishal hisaba udhiba wata da man husiba udhiba duk wanda aka mai hisabi sai an mai azaba tunana Aisha da yake malama ce alarammiya tace ya rasulullah Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka bashi littafi da hannun dama za a mai hisabi mai sauki to kuma yanzu ka ce duk wanda aka mai hisabi za a mai azaba to ya kenan ya za a hada ayoyin sai ce mata haba Aisha ai zakil ardu ya aisha wancan da aka ce za a mai hisabi mai sauki ba keke da keke ba za a ce kai kai ne kai kaza ko ya ce eh ni ne ya akai kai kaza yana ta sassosa keya duk ya rikice kuma ba cikin bainar jama'a ba shi wannan za a suturta shi Allah zai lulluba mai mayafinsa ya rufa mushi gyautan shi an gane ya lulluba mai mayafin shi kamar yadda hadisi ya zo ruha kama ja'at ce mai ashe ba kai kai kaza ba ya ce ba shi kai kaza ba ba mai ji ya shi sai allah da ya halicce shi duk sai ya firgice sai allah ya ce mai an rufa ma asiri a duniya nan ma na rufa ma asiri ta fa aljanna addu'a nan da bahaushe yake allah ka rufa mana asiri addu'a ce mai mahimmanci ai rufin asiri ai ba abin da ya kai shi ba arzikin da ya wuce rufin asiri ai tonan asiri masifa ne sai a ce wuce aljanna amma sai ya ce man nuqishal hisaba duk wanda aka yi mai hisaba keke da hisabun keke da keke suka ce kala biyu ne lima wa kaifa idan aka ma tambaya da lima to zargi ne a ciki ka bani dan me kai kaza to akwai ukuba a baya amma ka ce kaifa ai an mutunta ka kai yanzu ya za a kai kaza ko kai ne a gida aka kira ka aka ce yanzu wani da hankalinka za ka yi kaza kana da sa ran sassauci cikin hukuncin so da an san kuskure ne amma wanda aka ce kai dan me za ka yi kaza da ina ga an saba cafala shi da kuwa zai an gane wannan to su waɗanda suke kafirai da waɗanda suke usatul muznibin almuwahidin waɗanda sai an azabtar da su to su wannan hisabin da za a yi musu za a yi musu hisabi na za a bainal hasanati was sayyi'ati wanda wanda ya rinjaye da shi za a yi hukunci to inda keke da keke za a yi sai zunubin sun yi rinjaye sai dai daga baya kuma shafa'atu shafi'ina ko rahmatu arhamir rahimina ta fitar da mutum da izinin Allah to sau da haka za a yi ma wasu hisaban yasira wa idkhaluhumul jannata bighairi su'in yamassuhum wa adhabin yalhaquhum a shigar da su aljanna ba tare da wani azaba ko wata wani cuta da zai same su wa idkhalu fariqin min mudhnibihim an-nara akwai wanda daga cikin masu zunuban musulmai za a sa su a wuta thumma itaquhum wa ikhrajuhum minha sanna in tasu a kudda su daga wuta wa ilhaquhum bil bi ikhwanihim alladhina sabaquhum ilaiha asasu tare da yan uwansu da suka riga su zuwa aljanna wa ya'lamuna haqqan yaqinan anna mudhnibil muwahhidin la yukhalladuna fin nari wa la yutrakuna fiha abada al-sunna suna imani sun yadda ilimi na yaqini cewa mu'minai masu tauhidi ba za a dawwamar da su a cikin wuta har abada ba duk daren dadewa za a kai mutum aljanna in dai da imani a zuciyar shi sai dai matsalar kai ya zama baka fatan korabar wutar kai eh ka aika salihan bayi suke cewa aljanna famanallahu alaina wa waƙana azabar samu suka ce Allah ya kare mu daga azaba ta tururin jahannam hucinta ma masifa ne walantana a sa mutum a cikinta fa'ammal kufaru fa innahum yukhalladuna fiha yan wuta kafirai su dawamar da su zaya au dama dan su aka halice ta uiddat lil kafirin wala yakhrujuna minha abadan wala yasta'tabun wala yusta'tabun ba za a ba su damar dawowa ba wala yaftaru anhum wa hum fihi mublisun azabar ba za ta yanke musu ba cikin ta za su fudda tsammani daga rahmar Allah wala yatruku Allahu fiha min usati ahli al-iman ahada Allah ba zai bar ɗaya daga cikin masu tauhidi da suka yi laifi a cikin wuta inda da tauhidin shi wata ran za a mai rangwami Allah ka rangwanta mana mas'ala ta sha ɗaya ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah wacce mas'ala ta al-hawd wal kautsar ya hada ta da mas'ala ta zancen shafa'a saboda waɗanda suka saba duka firka ɗaya ce ita ce mu'tazil ba su yadda da haudu ba da alkautar sannan ba su yadda da shafa'a ba bayan an shiga wuta suka ce ba wanda zai fito wannan mu'tazila da khawarij su suke da wannan aqida amma kore haud da kore kautar da kore sirati da kaza su khawarij ba su kore ba sai su mu'tazila to matsala ta sha ɗaya muminai za su ga ubangijinsu ranar alkiyama a duniya ba a ganin allah domin la tudrikuhul abusa wa huwa yudrikul abusa annabi musa da kanshi ya ce arini anzur ilaik allah ya ce me lan tarani ba za ka iya gani na ba wato kai a duniya magana ɗisin ganin idan ka bai da fawa da ƙarfin da zai iya ganin allah amma a lahira mumini za su ga Allah bayan an wato yi panel bitin ɗin idan nasu an yi updating ɗin shi shi yasa kafin ya ce za su ga Allah sai da ya ce wujuhun yau ma'izin nazira wato yadda aka sa su cikin wata annadira da wata ainihin wato wata walwala da farin ciki da haske sa'an nan sai aka ce ila rabbiha nazira amma a iya ƙirarka ta samfurin duniya baka kai ka ga Allah ba shi sa annabi Musa alaihissalam da ya ga wani bangare na hasken ubangiji faduwa ya suma falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa a duniya kenan kun fahimta ko to za a ga Allah rana alkiyama wannan shi ma mu'tazilawa ba su yadda ba su za ga ba su da rabo a cikin abin da ya shafi ranar lahira galibi sun karyata alhaud sun karyata azabul qabri wa na'imul qabri sun karyata as-sirat sun karyata ash-shafa'a sun karyata ru'yatullah sun karyata sun karyata fala hawla wala quwwata illa billah wa yashhadu ahlu sunnati anna al-mu'minina yarawna rabbahum tabaaraka wa ta'ala yawm al-qiyamati bi absarihim ahlu sunna suna shaidawa cewa mu'minai za su ga ubangijinsu ranar alkiyama da idan daninsu da idanuwansu da ijiyoyinsu a yi gwari-gwari da manyan baki saboda suna awwala ru'uya din da cewa intizaru ake nufi ba an nazaru ba ila rabbiha nazira suka ce ya'ani muntazira ibn al-qayyim cikin al-kafiyatu shafiya fuskoki 16 ko 17 ya kawo gurin kore wannan fassarar tasu cewa an ambaci fuska dilalatul iqtiran dake nuna mai ganin ido tunda an ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadir aka ce fuska za ta ga to kenan ganin menene ganin ido ne li anna al-ayna mahalluhul wajh ma'ainuhum mahalluhul wajh sa'annan kuma an kawo ila wanda an-nazaru idan yayi ta'addi da ila ba shi da ɗayan biyu fassarar shi gani ne kawai kace ila rabbiha nadira sun bugu da ƙari kuma ga takdimi da ta'akhiri bai ce wujuhun yawma idhin nadiratun naziratun ila rabbiha ba sai ce mai ila rabbiha nadira taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr an koma balaga ko to ga sunan abubuwan kawai sai dai mai wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur wanda Allah bai yi zai haska ku ba bai yi zai shiri ba zai shiryu ba duk yanda zaka yi da shi wallahi ba zai shirya ba Allah ka shiryatar da mu وينظرون إليه ما ورد به الخبر على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر za su ga ubangijinsu kamar yadda hadisi ingantacce ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle za ku ga ubangijinku ranar alkiyama kamar yadda kuke ganin wata a daren sha hudu riwaya ce la tudhammuna fi ru'yati ko dara wata daren sha hudu babu girgije babu hadari babu komi baka ce ma wani kai kare mun banga hasken shi ba ko والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤيا لا للمرئي بالمرئي abinda aka kamanta cewa kama tarawna wadda kama min adawati at-tashbih kama tarawna al-qamara laylatal badr ana siffanta ganin ne ba abin ganin ba idan da ya ga wata a duniya shi ake siffantawa da idan da zai ga Allah a lahira ba ana nufin watan da aka gani a duniya ake kamantawa da Allah da za a gani a lahira domin shi Allah laisa ka mithlihi shay fala tadribu lillahi al-amthal an fahimci wannan ko walam yakul lahu kufuwan ahad shi ba shi da makamanci ba shi da tsara ba shi da kwatankwaci amma ai dan adam ne ya gawa ya ga watan a duniya kuma dan adam din shi zai gawa shi zai ga Allah a lahira da haka dan an kwatanta ganinka na duniya da ganinka na lahira ba matsala bane amma abun ganin ba za su haɗu ba dan anan an ga halitta ne shine me wata a can ko za a ga me halitta ne shine wa Allah ta'ala rabbun wa abdun kaifa yashtabihani والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في الكتاب في كتاب الانتصار بطرقها يتي حديثا cikin kitab al-intisar nashi mai tsawo ya fitar da su da hanyoyin su wanda mas'ala ce da take ta hadisanta ya kai haddi na mutawatir hadisu ru'yatillahi subhanahu wata'ala mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi baytan wahtasab wa ru'yatun shafa'atun wal hawdu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'd wa hadhi ba'd al'imanu bil jannati wan nari wa annahuma makhluqatan wannan matsala ce ta sha biyu wadda ita ma mu'tazila ko mu ce khawarij sun saba suna ganin wuta da aljanna ba a yi su ba sai daga baya to shi ko Allah ba talauci a lamarinsa eh kafin a yi kama ya halitta ma gidanka kuma kowa bibbiyu aka yi mushi kana da gida aljanna kana da gida a wuta inda ka fi so nan za a kai ka daga aikinka za a gane ina ka nufa ko shine za a yi tagabun ranar alkiyama shine suke ce makamunga ba siɗiɗi ba saɗaɗa ba dangin iya babu na baba ka ci gadon wani shine yanzu idan aka kai ka aljanna akwai makocinka a aljanna to yana da gida a wuta sai ya zama shi arne ne gidanku a aljanna yanda suke a jere haka suke a wuta gane to sai a haɗa maka gidanka da nashi a cikin aljanna shi ma kai ko ba shawara ka dai ka yadda ko a haɗa mai gidanka da nashi a cikin wuta kowa ya yadda ko ni na yadda gidana na wuta a ban ma arnan a haɗa mai da shi shigo gidan shi na aljanna a haɗa an an tanadi gidan shi aljanna ko da zai ce ya tuba dan babu talaucin da za a ce wai sai ya tuban sannan za a nemi fili sannan za a nemo injiniya ko architect da zai zo ya zana duk wannan talaucin duniya ne shi la Allah ya riga ya shirya komi kawai kun fa yakunu ce ke ta aiki amma komi ya gama halittarsa komi ya gama wato ainihin tsara shi subhanahu wa ta'ala to sai yake cewa wa yashhadu ahlus sunnati wa ya'taqiduna anna aljannata wan nara makhluqatan wa annahuma baqiyatan la tafniyani abada ahlus sunna suna shaidawa suna i'tiqadi suna kudurcewa a zuciyarsu sun kulla sun yadda cewa wuta da aljanna yanzu haka suna nan a halice so da yace uiddat daga fi'lu madin uiddat lil muttaqin uiddat lil kafirin kuma suna nan ba za su taba karewa ba har abada falasifa ne suke da aqidar ra'ayin wai akwai lokacin da wuta za ta kare fana'un nar har wasu daga cikin sufaye waɗanda suke ghairu munsifin ba su da adalci waɗanda suke masharranta suka yi mashekul islam ibn taymiya sharri wa yana da aqidar fana'un na kuma an ce su kawo a cikin littattafan shi babu ina ne ya taɓa faɗin haka babu suka ce amma yana da aqida bil aksi kuma sai muka ga a littattafan shi cikin dar'u ta'aridil aqli wan naql da kuma bayanu talbisil jahamiyya yana martani gama ga suwa na iyayen gidan sufayan yana musu martani da cewa a cikin su akwai masu cewa wuta za ta kare yace wannan kafirci ne to kuma ya zai a zo a manna mushi wannan laifin ramatni bida'i hawan sallat kenan asalin ciwon nasu ne sai suka makala mushi saboda ciwon kazuwa ne saboda ciwon in me shi ba a raɓar shi da ciwo ne na ƙaryata Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da haka wuta da aljanna ba sa karewa ya ce labithina fiha ahqaba khalidina fiha abada ba ranar karewa su wa kadhalika ahlun nari alladhina hum ahluha khuliqu laha wa anna ahlal jannati la yakhrujuna minha abada ko yan aljanna ba su taba fita daga cikin ta har abada saboda fadin rahamar Allah wuta akwai wanda za a iya fito da shi a kai shi aljanna amma aljanna da zaran ka shiga ka tabbatar kafafuwanka sun zauna cikin gidan aljanna to tudun mun tsira kenan shi yasa yan aljanna Allah ya ce da sun bude ido suka gansu a aljanna abinda za su fara cewa wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب alacin suka shiga aljanna za su ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da damuwa da bakin ciki ya zama labari kawai wanda ya kawo mu gidan dawwama la ya masuna fiha nasabun ba mu ba wata wahala wala ya masuna fiha lughub ba mu babu wata gajiya wannan duka a duniya ne ba wahala ba gajiya ba kosawa ba sarewa ba gazawa cikin gidan aljanna duk abin da kake so shi za ka yi da mutum ya shiga aljanna shi kenan Allah ya kai mu aljanna wa kadhalika ahlun nari alladhina hum ahluha khuliqu laha la yakhrujuna abada yan wutan da su ne yan wuta ba musulmai ba shi musulmin ka ganshi a wuta wani karambani yayi wani layi ne da aka hana shi tsallakawa sai ya ketara ya ce to a kai shi wuta aka kaɓe mai ƙura amma wata ran za a mai da shi aljanna asalin 'yan wuta 'yan gida an gane ko wanda su 'yan gado ne su ne arna amma shi mumini in ka gan shi aljanna fonishin ɗin shi ne aka je a yi kun gane wannan to shi ne sai ya ƙara da cewa allazina ish hum ahluha khuliqu laha wanda an halicce su domin wutan an halicce ta domin su arna kenan la ya khurujuna abadan ba su taba fitowa har abada irin su fir'auna da dangin shi kafir wa yu'maru bil maut fa yuzbahu ala surin bainal jannati wan nar zai umarni azo da mutuwa aje ta tsakanin wuta da aljanna akan wata wata gada kan wata ganuwa shine sur sai a ce a yanka mutuwa mutuwar da kanta za a yanka ta shikenan yanzu haddi ya zo gare ta babu zancen mutuwa wa yunadil munadi yawma idin mai kira zai yi kira a ranar ya ahlal jannati khuludun wala maut sai ya ku yan aljanna ku dawwama cikin jin dadi babu mutuwa wa ya ahlan nari khuludun wala maut ya ku yan wuta ku dawwama cikin wahala babu mutuwa lokacin bayan an kare fitar da muminai kenan daga cikin wuta kafiran da suka rage a ce su dawwama babu mutuwa ala ma warada bihi al-khabaru sahihu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a bisa yanda labari hadisi ingantacce yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa za a zo da mutuwa ala surati kabshin a bisa halitta irin na rago har sai an aje ta tsakanin wuta da aljanna a yanka ta ai kira yan aljanna su leko yan wuta su leko a ce to babu mutuwa annabi ya ce fa yazdadu ahlul jannati farahan ala farahihim wa yazdadu ahlin nari huznan ala huzni yan aljanna su ƙara jin daɗi da farin ciki akan jin daɗin da suke ciki yan wuta ko su ƙara shiga damuwa da bakin ciki akan damuwar da suke ciki domin duk jin daɗi in ka tuna zai ƙare sai ka ga daɗin ya fara raguwa in kana cikin cin kaza sai ka ga lokacin da kake zuwa ƙarshe ƙarshe ka rage loma in baka so ta ƙare lokacin ne in tana da yami za ka ji amma da farin duk ba za ka ji wannan batun da kana kudda dafi ne ka jima ba ku haɗu ba to shi jin daɗin aljanna tutur ne wahalar wuta ga wanda yake kafiri tutur ne Allah ka tabbatar da mu a cikin aljanna za mu tsaida haka sai mun yi sallah insha Allah sai mu sai mu dora abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara na'am na'am e shi shafa'a da annabi sallam ai shafa'a daban inqadi daban yan ce inqad wani ne ya shiga matsala wani ya sa shi a matsala sai ka fuddo shi to kage shine aka ce annabi ba zai yi ba zai yi Allah ya sa wani a wuta annabi ya kwato shi daga Allah ai ba kwatowa bane ceto shi ceto alfarma ne shi Allah la malja wa la manja minhu illa ilai duka gurin shi ne can da aka ce a fa'anta tunkuzu man finnar ana nufin gaba gadi ba wanda zai fitar da wani daga wuta amma nan cewa annabawa da mala'iku za su yi ceto da sauran duk wanda za su yi ceto ai ceton ba zai yiwu ba sai da me sai da izinin Allah wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi da shi annabin salama da sauran mala'iku da dukkan masu ceto sai da izinin Allah za su yi ceto an fahimta ko Allah ya samu dace na'am manfiyatun wa musbata manfiya wa musbata نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله